بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
insha Allah za mu dora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu fatir karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen ayata 28 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga dangin game da dangin halittu daban-daban abin da ya shafi tsirrai Allah ya yi su dangi-dangi nau'i-nau'i idan shinkafa ce ba kala ɗaya ba ce wannan shinkafa ce wannan shinkafa ce wannan shinkafa ce amma darajar wannan shinkafan ya ɗara na wannan idan duwatsu ne haka Allah ya yi su nau'i-nau'i wa minan nasi waddawabi Allah ce to haka mutane da dabbobi Allah ya halicce mu daban-daban harshe daban-daban fata daban-daban yanayin halittar daban-daban wani dogo wani gaji wadda wabi Allah ya ce hakanan dabbobi wal an'ami da kuma dabbobin gida muktalifin alwanuhu kazalik su ma laununukansu ya saba kamar yadda waɗancan na baya da muka ambata su ma suka sassaba innama yakshallaha min ibadihi ulama Allah ya ce iyakar waɗanda suke tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne waɗanda suke malamai mun yi bayani game da abin da ya shafi malantar da ake nufi cewa malamai su ne masu tsoron Allah mujahid yake cewa innamal alimu man kashiyalla iyaka wadda ake cewa malami shine wadda ya ji tsoron Allah mai tsoron Allah shi tarin karatu wani abu ne daban duk ta inda kaga Allah ke sukan yahudawa game da abin da ya shafi rayuwarsu da mummunar hanyarsu suna da ilimi matsalar da suka samu shine ba su aiki da iliminsu mujahid ya ce malami shine mai tsoron Allah mun yi bayani game da hanyoyi da malamai ko ɗaliban ilimi ya kamata su bi domin samar kansu tabbatuwa a bisa wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su shi riba mafi girma da ɗalibin ilimi ko malami zai samu a harkar karatu ko ilimi shine tsoron Allah domin tsoron Allah ai dama shine gaya shine matuka shine abin da ake bukata a cimma duk cikin abin da ya shafi neman ilimi to mutum ya zama mai tsoron Allah shine yayi nasara a neman iliminsa bayi samuwa a ce mutum ya zama mai tsoron Allah har sai idan ya nemi iliminsa don Allah idan ma akwai wata manufa da ta sa kake neman ilimi ba neman yardan Allah ba to ka gyara niyyarka domin ka ribaci iliminka duniya da lahira yana daga cikin hanyar da mutum zai samu tabbatuwa a harkar ilimi har ya kai zuwa ga mai tsoron Allah shine aiki da abin da yake karantawa aiki da abin da yake koya idan mutum bayi aiki da iliminsa to kaga ba a samu nasara a cikin neman ilimi ba idan mutum yana neman ilimi kuma yana aiki da ilimi kuma ya kyautata niyyarsa a wajen neman ilimi to na daga cikin abin da zai taimake ka wajen samun tabbatuwa a harkar ilimi da tsoron Allah shine tsayawa akan abin da ka sani kad ahsana man intaha ila ma sami'a karka zarce abin da ka sani karka sa baki cikin abin da baka da ilimi a kansa wala takfu ma laysa laka bihi ilmun karka sa baki akan abinda baka da ilimi akai ka takaita akan abinda ka sani ilimi zai yi albarka kar don ana tattauna wata matsala wanda kai baka da ido a cikin matsalar baka da masaniya akan matsalar ka ce dole kai ma sai ka sa baki a cikin abinda ake tattaunawa ka tsaya ka saurari mai malamin sunna za su faɗa game da matsalar sai ka karu yana daga cikin hanyar tabbatuwa a harkar ilimi da tsoron Allah shine ɗalibin ilimi ko malami ya zama yana da abun yi mun karanta ayoyi na alkur'ani da Allah ya tabbatar da dukkan manzannin Allah suna tafiya kasuwa neman na kansu so babu dalili wani zai rungumi harkar karatu shi ya naɗa ƙafa yana jira a taimake shi yana daga cikin abin da larabawa kafiran ƙuraishawa suka dinga sukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi shine yawan yawan zuwa kasuwansa da neman kudinsa wa qalu ma li hadha ar-rasul wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq lawla unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira wa qalu suka ce ma li hadha ar-rasul me ke ga wannan manzon ma'ana wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq sannan yana tafiya kasuwa neman kuɗi suka ce wannan wani irin manzo ne kenan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zama yayi ba to ba yadda za a yi ka ce kai za ka bi tafarkin sa kai kuma ka zauna shi yasa akwai laccocin da muka yi game da neman na kai mun yi ba a sunna sai da sana'a mun yi komin gatan mutum ya nemi sana'a mun yi laccoci game da abin da ya shafi neman na kai ba tafiyar sunna ba ce a ce ka naɗe ƙafa kai kana jira a taimake ka ba tafiyar sunna ba ce ka ce kai ka naɗe ƙafa kana jira a taimake ka kai kanka kana da haƙƙi a kanka ‘ya'yanka suna da haƙƙi a kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka addininka na da haƙƙi a kanka ‘yan uwanka da iyayenka suna da haƙƙi a kanka dole ka tashi ka nemi abin da za ka tsare mutuncinka ka tsare mutuncin iyalanka ka taimaki addininka ka yi hidima ma al'ummarka jama'a muna fahimta saboda ka kowane matashi ɗalibin ilimi ya tashi ya tsaya kuma karkare na sana'ar da za ka yi karkare na da yawa idan mutum ya kai wani mataki a ustazanci sai kaga yana ɗauka kamar ya fi ƙarfin abu kaza da abu kaza saboda ka idan mutum ya haddace ƙur'ani ya je ya shiga musabaka an buga da shi to sai dinga ganin shi ya fi karfin ya tuka keke nafe haka ne ko ba haka ba haka ne ko ya fi karfin shi ya yi a caɓa to kai da ka kwan a ciki jama'a mun fahimta saboda haka kowa ya tashi ya nemi ilimi don Allah ya yi aiki da iliminsa ya kuma kare mutuncin iliminsa jama'a muna fahimta? amma karka yadda kana ɗalibin ilimi ko kana malami yau a ganka a ofis ɗin wancan gobe a ganka a falon wancan gobe a ganka a ofis ɗin wancan jibi a ganka a zauren wancan wannan ba za ka yi kima ba kuma karantaswarka ba za ta yi kima ba kuma ba al'ada ba ce ta ɗaliban ilimi kuma ba al'ada ba ce ta malamai Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha tara ashirin da tara to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim عليهم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نعم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan ladina ya tuluna kitaban lahi, Allah ya ce, lallai waɗanda suke karanta littafin Allah suke tilawan alƙur'ani. Wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah, kaga karanta alƙur'ani wani abu ne daban, tsaye da sallah ma wani abu ne daban. To wani ba su haɗuwa da alƙur'ani in ba a cikin sallah ba, ba yi da lokaci da zai ɗau alƙur'ani ya karanta. karatun alkur'ani da za ka yi a cikin sallah baya ɗauke maka umarni da Allah ya maka naka karanta alkur'ani domin abubuwa ne guda biyu utlu ma uhiya ilayka min alkitabi sai ce wa aqimis sala أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah ya ce watlu ma uhiya ilayka min alkitabi kayi tilawar abinda muka maka wahayinsa na littafin Allah sai Allah ya ce wa aqimis sala sannan ka tsaye da sallah kaga abubuwa biyu utlu ma uhiya ilayka min alkitabi yi tilawar abinda muka saukar maka na littafin alqur'ani sai Allah ya ce wa aqimi salata kuma ka tsaye da sallah kaga karatun alqur'ani wani abu ne daban kuma yin sallah wani abu ne daban so abinda kake karantawa na alqur'ani a cikin sallah bayi wadatar da kai daga karanta alqur'ani a ce kai ba sai ka karanta alqur'ani ba to anan ma Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yatluna kitaballahi lallai waɗanda suke karanta littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah kai kokari alqur'ani ya zama yana da lokaci na musamman a rayuwarka ka yi ƙoƙari a cikin shadul naka alƙur'ani ya samu lokaci a tsarin rayuwarka ka yi duk yadda za ka yi alƙur'ani ya samu lokaci a rayuwarka wata gara ɓasa ce da ba irinta annabi ya ce duk harafin da ka karanta na alkur'ani za a baka lada goma duk harafi ɗaya alkur'ani maganan Allah ne ba wani littafi a bayan ƙasa da Allah ya taɓa sauƙar da shi wadda darajarsa ta kai alkur'ani alkur'ani ya zama yana da lokacinka kar a ce abinda ya rage na lokacinka shine alkur'ani ke da shi wani idan ya shiga sabgoginsa to bai da lokacin qur'ani abinda ya rage na rara to shine qur'anin zai iya samu to abinda ya kamata kuma a ce alkur'ani yana da lokaci na musamman a rayuwarka yadda cin abinci ke da lokaci na musamman a rayuwarka idan baka iya karanta alkur'ani ba ka tashi ka koya ka tashi ka koya kar ka mutu baka iya karanta alkur'ani ba baka ji kunyar Allah ba Allah ya saukar da alkur'ani alkur'ani nan maganansa ne shine mahaliccinka kuma ya saukar da alkur'ani nan ne hadda kai domin ya saukar matalikai ne baki daya a ce ka koma ran da za ku haɗu da shi baka iya alkur'ani ba baka kyautata ba baka yi makanka adalci ba alkur'ani kuma yana ceto kai dukka haƙura da wannan wadda bai iya ba ya tashi ya koya ya tashi ya koya wadda ya iya ma ya ci gaba da koya domin ilimin muka yake da shi daban-daban masu albarka ilimin muka yake dauke da shi daban-daban masu albarka saboda ka karka naɗa kafa ga barin alkur'ani karka ga kawai yanzu to tun da ka iya karantawan shikenan ka tsaya a wannan matakin a'a akwai malaman ƙur'ani wadda in ka je gabansu sun dinga ƙaranka da ilimin alƙur'ani wadda bai iya ba ya tashi ya nemi alƙur'ani wadda bai iya karanta alƙur'ani bai ya tashi ya nemi alƙur'ani za ka yi nadama da ɗan da na sani na rashin sanin ilimin alƙur'ani na rashin sanin alƙur'ani duk ran da za ka bar duniyan nan Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi lalle waɗanda suke tilawar littafin Allah to wanda bai iya ba shi ya isa yi tilawar littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsaida sallah sun karanta littafin Allah sun tsaida sallah wa anfaqu kuma sun yi infaki sun taimaka sun ciyar mimma razaqnahum Allah ce daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a fili a sirrance da kuma a bayyane maslaha takan sa a yi infaƙi a bayyane saboda ba da darussa domin wani bayi iya fahimta sai an ankarar da shi duk inda Allah ya zo magana akan taimakawa ciyarwa to Allah sai ya ce a sirrance ko a bayyane a sirrance shi Allah ya fi so shi ya fi daraja a gun Allah amma akwai maslahar da takan sa a yi a bayyane domin a karantas da waɗanda su ma da su yi yunkuri wa an faƙo min mara zaƙanakun sirran وأنفق قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Allah ya ce wa kulli ibadi ka gaya ma bayina kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kulli ibadiyal ladhina amanu ka faɗa ma bayina wadda suka yi imani yuqimus salata Allah ya ce su tsayi da sallah as-salatu imaduddin kar ka zama cikin masu wasa da sallah wa yunfiqu kuma su dinga infaki suna ciyarwa suna taimakawa mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su da shi sirran wa alaniya a sirrance da kuma a bayyane min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala kilal Allah ce kafin wani ini ya zo musu wadda a wannan wunin ba saye ba sayarwa kuma babu nuna soyayya da kauna balle mai kaunar ka ya taimake ka saboda ka wurare da yawa idan Allah ya zo maganin infaki sai ya ce a sirrance kuma a ɓoye kuma Allah sai ce wa an faƙo min mara zakanakun su yi infaki daga abin da muka azurta su da shi ita wannan dukiya da kake ganinta ko a hannun wa ka ganta Allah a Qur'ani ya ce kuɗi na ne wa atuhum وآتوهم min malin lahi alladhi atakum مما Allahu لله akbar الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum Allah ce ku basu daga dukiyar Allah da ya baku wa atuhum min malillahi Allah ce ku diba daga kudin Allah da yake hannunku ya baku ajiya Allah ce ku basu eh ciyarwa taimakawa amfani da dukiya wato wata kofa ce da Allah ya bude wadda aka buɗe zuciyarsa wallahi shine kawai yake kallon wannan ƙofa kamar wani mashiga ne da aka yi dandaso aka yi layi ana ture-ture za a shiga sai aka buɗe wani bagdo mai kuɗi sai aka ce zo ka bi ta nan duk wadda aka ba shi kuɗi haka aka mishi sai dai in ya ce a nima layi zambi to shi kenan sai ya tsaya a layi jama'a mun gani Allah ya ce ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku ajiya daga dukiyar Allah da ya ba ku ajiya misalin ciyarwa da dukiya da yake hannun ma'abucin dukiya mun taɓa buga wannan misali kamar wani mai kamfani ne ko wani mai gidan mai ne misali yana da gidajen mai mallakarsa sai ya ce wa manajansa duk ɗan uwanka na jini idan ya zo ka bashi lita biyar kyauta duk wanda ka bashi lita biyar kyauta kai ma kana da lita biyar kyauta idan wani a anguwanku ya zo shi ma ka bashi lita biyar kyauta idan ka ga wani wadda ba yi da hali ya zo shi ma ka bashi lita biyar kyauta in ɗan a caɓa ya zo ka bashi lita biyar kyauta in ka ga mai nafef ya zo shi ma ka bashi lita biyar kyauta ya lissafa waɗanda za a ba su kyautar lita biyar biyar da waɗanda za a ba su goma goma amma kuma duk wadda ka bashi biyar ɗin kai ma kana da lita biyar naka yanzu man da yake gidan man nan in duk ya ƙare a rabarwa manaja yana da asara ta shafe shi shi ai rabawan ma gaba ta kai shi tunda duk lita biyar da ya bayar shi mana da lita biyar wallahi haka ciyarwa yake wallahi haka ciyarwa yake sai dai kawai in Allah bai buɗi zuciyarka ba wallahi haka ciyarwa yake kaga yanzu wannan manajan ai shi zai yi ta kokari yana dan lallekawa ne ko ma zai ga wani dan ataba tunda yana zuba mishi shi ma akwai nashi jama'a kun fahimta yanzu in mar- wannan man ya kare a gidan mai shi manaja yana da asara a ciki ina ajiya dama aka bashi amana aka bashi ya kula da shi wallahi haka ciyarwa yake haka ciyarwa yake kamar babban ɗan kasuwa ne da yake da manyan sto-sto na shinkafa ko masara ko duk wani abu da za a yi amfani da shi sai ya ce to duk wadda ya zo nan ya nemi a taimake shi ka ba shi buhun shinkafa biyar kai ma ka ɗauki biyar ka ajiye duk wadda ka ba shi biyar kai ma kana da biyar yanzu manaja kan ba zai yi ta ƙoƙarin jama'a su yi ta zuwa ba ne saboda shi ma gwargwadon zuwansu yana ba su gwargwadon abin da zai samu yanzu idan ya ba da store ɗin nan duka manaja ya yi asara tun daga nashi a ƙasa jama'a mun fahimta to haka ciyarwa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talatin uqsimu alaihinna wa uhaddithu kuma hadithan fa afazuhu annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku annabi ya ce zan rantse muku da Allah har abada ba za ku taɓa ganin saɓanin haka ba ma naƙasa malu abdin min sadaka annabi ya ce dukiyar wani bawa ba ta taɓa tawaya saboda sadaka da taimakon jama'a ba wai a ce taimako yake yi wai taimakon ne ya karya shi annabi ya ce zan rantse da Allah haka ba zai taɓa faruwa ba zai faru? ba zai faru ba ba zai faru ba mai bayarwa baya rasa mai bayarwa baya rasa ma na ƙasa malu abdin min sadaka dukiyar bawa ba ta taɓa tawaya ba annabi ya ce saboda sadaka da kuma taimakawa bayan Allah mun karanta hadisin bukari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sashi da suka fifita akan sashi ai waɗanda suke wadata ne wadda suke da wadata ne waɗanda suke ciyarwa daga raran dukiyansu waɗannan da ba su da shi suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ‘yan uwanmu masu dukiya sun kwashe lada duka sun bar mu duk abin da muke na ibada tare muke su kuma suna da dukiya suna taimakawa da dukiyarsu mu ba mu da ita annabi ya ba su waɗansu ayyuka da in sun riƙe ya ce za su risko waɗanda suka sha gabansu na bayansu ba za su kamo su ba masu kuɗin da suka ji su ma sai suka zo suka fara waɗannan ayyuka da annabi ya nuna musu suka sake komawa suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tasbihi da kace mu yi ta halili ta hamidi duk ayyukan alkhairin da ka nuna mana su ma mawadatan nan sun zo sun fara yi annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha jama'a mun fahimta idan Allah ya baka dukiya idan Allah ya baka dukiya babu wani abu da za ka yi ka ji ɗanɗanon dukiyan da zaƙin dukiyar kamar ka taimaki jama'a kamar ka taimaki jama'a da ita annabi ya ce duk wayewar gari Allah kan saukar da waɗansu mala'iku guda biyu su yi addu'a wa mutanen duniya mala'ikan farko yakan ce Allahumma a'ati munfiqan khalafa Allah duk wanda ya ciyar ya taimaka Allah ka maye mai gurbin abin da ya taimaka da shi ɗayan sai ce Allahumma a'ati mumsikan talafa Allah duk wanda ya rike ya ki ya taimaka Allah ka talafar da abin da ke hannunsa addu'an za ta karbi ko ba za ta karbi ba? za ta karbi za ta karbi wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah a cikin ayyuka a cikin mutane wa Allah yafi so ayyuka wani aiki Allah yafi so annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbun nasi ila Allah ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas mutumin da yafi soyuwa abun Allah shine wanda yafi amfanar da mutane wa ahabbul a'mali ila Allah mafi soyuwan aiki a gun Allah annabi ya ce sururun tudkiluhu ala muslim shine farin ciki da ka shigar ma wani musulmi ba sai ya ce maka Allah ya saka da alkhairi ba ba sai ya maka addu'a ba annabi ya ce abinda ake bukata ya ji daɗin abinda kamai ya ji daɗi annabi ya ce to ka sha kwana sururun tudkiluhu ala muslim farin ciki da zaka shigar ma wani musulmi au takshifa anhu kurba annabi yace ko kuma ka yaye mishi wani damuwa da yake ciki au taqdiya anhu daina ko ka biya mai bashi wani bashi yayi nauyi a kansa ya hana shi sakat baya jin dadi to ka je ka biya mishi wannan bashi au taqdiya anhu daina au taturu da anhu ju'a annabi yace ko kuma ka kori yunwa ga barinsa idan ka dubi duk abin da annabi ya lissafo galibinsu duk kuɗi ne zai yi a wannan aiki koren yunwa ba da kuɗi za a kore ta ba biyan bashi ba da kuɗi za a biya ba yaye mishi wani bakin ciki da takaici da yake ciki to annabi ya ce irin waɗannan ayyuka su suka fi soyuwa a gunga a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu an kurbatan min kurabi yawmil qiyam duk wanda ya daga ma wani musulmi wani takaici a duniyan nan wani damuwa wani bakin ciki da yake ciki sanadiyarka sai bakin cikin ya tafi yanzu akwai wadda ba shi da lafiya magani aka rubuta mishi takaddan tafi sati a hannunsa bai sai maganin ba da yawa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya annabi ya ce wanda ya yaye ma wani mumini wani damuwa daga cikin damuwoyi na rayuwar duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah shi kuma Allah ya lamunce mishi zai yaye mishi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da ake fiskanta a ranar alkiyama watakil a hisabi mutum ya tike ana ta'au ana ta'au abun ba daɗin gani sanadiyar yaye ma wancan bawan Allah bakin ciki annabi ya ce Allah zai yaye maka abin da zai faru a wajen hisabi annabi ya ce man yassara al mu'sirin duk wadda ya sassauta man yassara ala mu'sirin duk wadda ya kawo sauki ma wani wadda yake cikin kunci yassarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai kawo mai sauki duniya da lahira wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wadda ya suturta musulmi ya rufa mishi asiri ko ya suturtar da shi satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai suturta shi a duniya da lahira wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akihi Allah na shirye wajen taimaka ma bawa matukar bawan zai taimaki dan uwansa waɗannan su ne ayyuka na dukiya wadda za ka ribaci dukiyarka amma idan ba wannan ba za ka sha mamakin dukiya za ka sha mamakin doki annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alhakumu takathur yace ya qulu ibn adam mali mali yace zaka ji dan adam yana kudi na kudi na dukiyata dukiyata wa halaka ya bana adam min malika illa ma akalta fa afnait annabi yace yanzu kai dan adam kana da wata dukiya taka ce in ba abin da ka sa a gaba ka ci ya kare ba aula bista fa fa ablait ko kuma abin da ka sa a jikinka na tufa ko takalminka ko hularka ko mota ko wani abu da ka saya ka yi amfani da shi ka kashe annabi ya ce kana jin kana da wani abu a dukiyarka naka ne au tasaddaqta fa amdai ko kuma abin da ka dauka kai sadaka ka miƙa annabi ya ce in dai dukiya ce annabi ya ce ba taka bace in ba ɗayan ukun nan ba abinci ne ka saya ka ci ya ƙare annabi ya ce to ka tsira da na bakinka tufa ne ka saya ka sa ka kashe yanzu wacce take jikinka ai za ta iya shiga gado kaga yanzu ba taka bace taku ce rigar da take wuyanka alhaji har yanzu taku ce domin yadda ka saka kuma za a zo a sa ta a gado wani ma ya saka ta annabi ya ce to amma in ka saka ta mutu ta mutu annabi ya ce to ka tsira da riga ko abin da ka miƙa sadakarsa yau idan ka ɗauki sadaka ka bayar bayan an sha ruwa ka rasu za a je a karɓo araba da gado ne annabi ya ce to ka tsira da wancan annabi ya ce in ba ɗayan ukun nan ba annabi ya ce ka daina damuwa da kuɗi na kuɗi na kuɗi na ka ci ka sha ka yi sutura ka taimaki wadda za ka taimaka in ka mutu ma bukata ta biya eh ba laifi ba ne ka bar dukiya mai ‘ya'yarka matuƙar dukiya ce ta halal amma kar kuma tara musu abin da za su rayu da shi ya sa kai kuma ka gagara hidimta ma kanka domin lahirarka jama'a mun fahimta saboda ka yana daga cikin mafi alkairin abin da Allah zai nufe ka da shi a rayuwa ka samu tsira a sauƙi shine sanya dukiyarka cikin hidima wa addini ko hidima wa bayin Allah Allah ya samu dace Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi lalle waɗanda suke karanta littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniya suka ciyar suka taimaka daga abin da muka azurta su da shi a sirrance da kuma a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur Allah ya ce suna haka ne don su yi kasuwanci suna fatar wata kasuwa da ba za ta yi kwantai ba wata kasuwa da ba za a tafka asara a cikinta ba in kai sadaka ka sha garanti kenan eh garanti kenan amma idan ka saro ne kana jira ka sayar komai zai iya faruwa amma in sadaka ne to garanti ne wannan to ka dinga duba nan kana duba can in ka sai fili a nan bai ka sai fili a can in ka sayi gida a nan ka sayi gida a can in ka yi tanadin abinci a nan ka yi tanadin na can in ka tsaya a nan nan to za ka sha mamaki za ka sha mamaki Allah ya samu dace Allah ya ce liwafiyahum ujurahum domin Allah ya cika musu sakamakonsu wa yazidahum min fadlihi kuma ya ƙara musu daga falalarsa ya ƙara musu saboda falala irin ta Allah innahu gafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai godiya da jinjina ne ma waɗanda suke da'a Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce wallazi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi'ibadihi lakhabirun basir ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah ya ce wallazi auhaina ilayka min alkitabi wannan da muka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafi ba alqur'ani ba huwa alhaq Allah ya ce shine gaskiya tsantsa idan kana neman abun da yake gaskiya ɗari bisa ɗari wa bil haƙƙi anzalnahu wa bil haƙƙi nazala to shine alqur'ani وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا alqur'ani Allah ce shine tsantsan gaskiya a wani buye ce kuma larai ba fi in kaga magana a qur'ani Allah ce ba wani kwana kwana gaskiya ce gaskiya ne Allah ce da babu kokonto a ciki wallazi auhayna ilayka min alkitabi wannan da muka yi maka wahayinsa na littafi huwal haqqu Allah ce shine tsantsan gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abunda ke gaba gare shi ya gaskata at-taura ya gaskata linjila ya gaskata dukkan manzannin Allah da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaskata dukkan littattafai da Allah ya saukar kafin shi alqur'ani Allah ce littafi ne na gaskiya bai yi musun wani gaskiya da ya zo kafinsa ba jama'a mun fahimta saboda ka in ka rike alkur'ani ka rike hablullahi almatin in ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike hablullahi almatin in ka ga magana a qur'ani haka abun yake haka abun yake ba zai canzu ba ba zai gyaru ba ba zai musanyu ba a suratu sar ne dai Allah yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai yace wala ta'lamunnahu ba'dahin Allah ce bayan dan wani lokaci za ku gane gaskiyar labari haka ne ko ba haka ba? haka ne amin Allah yace inna Allah bi ibadihi lakabirun basir lalle Allah game da al'amarin bayinsa masani ne kuma mai ganin abin da suke aikatawa ne kenan duk abin da muke yi Allah yana kallon mu kullum ka dinga tuna duk abin da kake yi Allah yana kallon ka ka dinga tuna Allah yana kallon ka Allah yana sane da abin da kake yi mutum sai ya zam mai tadabburi mai nazari cikin ayoyin Allah zai iya tsinkayan abubuwa da za su zumi shi jagoranci zuwa ga tsoron Allah duk dokar da ka taka daga cikin dokokin Allah duk dokar da ka taka daga cikin dokokin Allah Allah yana kallon ka kuma shine mai hisabi kai kuma ka damu kana ɓoye ayyukanka ma waɗanda ba a ba sa hisabi baka damu kuma wanda yake hisabi ya gani ba kaga ai ka rufe kofa da barawa a ciki wanda bai isa ya saka a wuta ba in za a saka a aljanna bai isa ya hana ba shi hankalinka na tashi ya ganka kana laifi wanda kuma zai yi hisabin mai wutan mai aljannan shi kuma bai dame ka ba don ya ganka kaga ai basira ta bata Allah yana ganin mu yana ganin ayyukan da muke Allah sai ya ce thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan sai muka gadar da wannan littafi na alqur'ani Allah ya ce alladhina istafaina min ibadina ga waɗanda muka zabe su daga cikin bayinmu sune al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata annabi ya ce ku ne al'umma ta ƙarshe a duniya annabi ya ce amma ku za ku fara shiga aljanna Eh, sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta musamman da Allah ya zaɓe ta al'umma ce ta musamman malam kasantuwarka cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kare maka yawa dewa dewa eh mutanen annabi Nuhu da suka karyata ai sun ji jiki adawa haka samudawa haka to mu da aka zo kanmu sai Allah ya ce manzon Allah akwai alfarma da ya mana wama kana Allah li yu'adhibahum وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wama kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ya ce Allah ba zai yi musu azaba ba al'ummar ka matukar kana raye a cikinsu kana cikinsu a zo a a halakar da su a murkushe su Allah ce ba za mu yi musu haka ba sai ce kuma ma kana Allah ku mu'azzibakum wa hum yastaghfirun Allah ce kuma ba za mu yi musu azaba ba in suna istighfari eh alan iskancin da ake a wannan al'ummar yanzu in ba dun wannan damar da aka ɗaga mana ƙafa ba ai da labarin ba haka yake ba ai da ai da labarin ba haka yake ba eh labarin ba haka bane dan kasuwa ne shinkafa ne a store ɗinsa dubban buhuhuna samari majiya ƙarfi ake sawa ana farkewa ana ana soka irin wannan cukuman nan yana tsiyayewa idan an tsiyaye kamar mudu ɗaya ko mudu ɗaya da rabi ko mudu biyu sai a ɗan gyara bakin sai a tura bun wannan ma a saka kuma wannan zalincin a garinsu yake yi sai an rage shinkafar sai an rage sugan idan litan mai ne sai an matse shi e shi ya yarda akwai drop na mai da zai diga to bai da nashi ya diga a na customers ba sai dai na customers a matse ya diga a nashi wani kuma sai ya ce wai wannan kudin zai hada yi sadaka da shi shi dan a caban ne ya ce ma kudin sai yana so a yi mai sadaka da shi ya alaji shi mai keke na ne mansa da ya ragun ne ya ce ma kudin mansan yana so kamar sadaka da shi haka ne idan injin ya zan ba zai ba da abin da ake so ba dole sai ya dan gota to shi ya bar ayyar gotawan a gota a nashi ba zai yadda ba to sai a yi yadda zai gota a na customers kuma za ka samu kaso bakwai cikin goma na duk masu shan mai a gidan mansan yan acaɓa ne da masu keke nafif da masu ƙaramin ƙarfi to wai mai tsoron Allah ne fa zai ce to irin wannan raran a haɗa in an haɗa sai a je a yi sadaka da shi ka yi sadaka wa kanka da ka biya su kuɗin su ranar alkiyama da ka biya su da ka biya su su masu keke nafif ne suka ce maka sauran man su da ya makale a injin ka a haɗa a yi sadaka da shi ka yi sadaka da kuɗinka ka yi sadaka da kuɗinka to wannan ba masu tsoron Allah ne banda wadda kuma manajoji ne za a shirya abun shi mai gidan mamma bai sani ba idan an gama kuma abin da aka hada a dan yayyafa wa sauran abokan aiki wallahi wallahi da ku yi amansa in kaga wannan kuɗi baka biya ba baka mutu bane amma in ka mutu zaka biya zaka biya to haka ne a yi ta farke buhuhuna ana rarrage abinci eh kuma matsalar ita ce watan cutan yana cutan wanda ya fi ƙarfinsu ne ina ma waɗansu manyan azzalumai ne da suka fi shi yake su to zai huce ne akan ƙanana galibi za ka samu duk wanda ya mallaki gidan mai mallakansa za a iya sati yana sai da mai duk wanda ya shiga gidan man ya sha mai za ka samu shi alhaji ya fi shi ƙarfi yanzu akwai godiya ma Allah a zalunci wannan? kai da kake iya sauke treloli na shinkafa yayi za ka zo ka zalunci mai sayan buhu ɗaya kai da kake ɗauko treloli na suga yayi za a yi ka zalunci mai sayan buhu ɗaya ko buhu biyu ko buhu uku to haka mutanen annabi shaibu suke shine yake ce musu wa inni arakum bi khairin nace na lura ba ku mawadata ne amma kuma kuna cutan masu kananan karfi Allah ya samu dace malam duk abin da kai wallahi wa kanka kai wa duk abin da kai wa kanka kai wa shi kuma wa'azi da ma amfanin sa kenan kana yin abu ba kyau a faɗa ka gyara in ranka ya ɓaci kuma Allah ya baka haƙuri za a haɗu eh Allah ya baka haƙuri za a haɗu eh wallahi annabi ya ce idan aswaki in aswaki in alluran mutum ne ta makale a gunka annabi ya ce wallahi sai ka biya shi za a biya ko ba za a biya ba za a biya za a biya Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sai muka gadar da wannan littafi na alqur'ani ga waɗannan zababbun bayi da muka zabe su su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ibadina daga cikin bayin mu Allah sai ce faminhum zalimun li nafsihi daga cikin su Allah ce akwai masu zaluntan kansu yanzu ba an zabe mu da alqur'ani ba an shiryas da mu da shiryar alkur'ani Allah sai ce to waɗannan da aka ba su alƙur'anin kuma sun kasu gida uku faminhum zalimun li nafsihi Allah ce akwai wadda daga cikin su Allah ce yana zaluntan kansa eh take dokokin Allah a shagiya a yi zina a yi sace-sace a ƙi zuwa jam'i ganin dai abubuwa da yawa na dokokin Allah to duk wanda ya taka wata doka ta Allah a ƙur'ani sai ka ji Allah ya ce faƙar zalama nafsa wa man ya ta'adda hududan layi faƙar zalama nafsa Allah ce duk wanda ya taka dokokin Allah Allah ya ce ya zalunci kansa ya zalunci kansa wa kansa yayi wa bari wa kansa yayi wa bari to a cikin wannan al'umman faminhum zalimun li nafsihi akwai wadda mai zaluntan kansa ne Allah ya hana ije ya aikata Allah ya yi umarni a yi ya ƙi ya yi wa minhum muqtasidun Allah ya ce akwai kuma wadda suke matsakaita shi abinda Allah ya hana ya hana abinda aka wajabta mishi ya tsaya akai amma babu dadi babu ƙari in yi azumin ramadan to sai wani ramadan in yi sallan farilla ba nafila sai wata farilla in ya cire zakka ba sadaka sai kuma wani zakka in ya tafi aikin hajjin nan sau ɗaya shi kenan muktasidun shi bai yi baya ba shi bai yi gaba ba wa minhum Allah ce sabiqun bil khairati bi iznillah Allah ce akwai kuma wanda ya tsere wajen aikin alkhairi ayyukan alkhairi da izinin Allah za a yi nafilan kafin a yi sallan in an yi sallan a sake nafilan a yi zakkan a yi sadakan wani sadakan da yake yi da dukiyarsa yawan sadakar ya fi yawan zakkan da yake bayarwa akwai su da yawa zai yi aikin alkhairin ya ƙara ya yi ya ƙara ya yi ya ƙara sabon Allah kuma haramtattun abubuwan ya kame shi makaruhi ma ya kame kansa sabiqun bil khairat kenan waɗanda suka tsere wajen ayyukan alkhairi bi iznillah Allah ce da izinin Allah domin duk abin da kaga mutum ya dace to taimakon Allah ne dabararsa da wayonsa bata isa ta kai shi zuwa ga wannan matsayin ba Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir Allah ce to wannan ba da littafi da Allah ya yi ma wannan al'umma Allah ya ce babban falala ce wacce take mai girma zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala mai girma ko mutum ya dace da tserewa wajen aikata ayyukan alkhairi Allah ya ce wannan ba karamar falala bace babbar falala ce da Allah ya mishi jannatu adanin جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Allah ya ce jannatu adanin gidajen aljanna na zama domin daga lokacin da ɗan aljanna ya samu aljanna to kuma la ya buguna anha hiwala Allah ce baya son kuma transfer ko canji Eh, duk inda ya samu kansa a ciki to ya samu wajen zama amin amin amin Allah ya ce jannatu adanin gidajen aljanna ce ta zama ya dukulunaha za su shige ta su waɗancan zalimun linafsihi za a yi musu azabansu daidai gwargwadon abin da ya shafi laifuffukansu su masu zo su shiga aljanna in Allah ya ga dama kuma ya yafe musu muqtasidun su ma za a ba su sakamakon su a gidan aljanna sabiqun bil khairat eh wa sabiquna sabiqun kenan ka san aljanna ne duka tawagar yan aljanna ne amma wani kiyayen wani kawai yake gari eh hanyar sa daban layin su daban eh ta inda za su bi daban da ce assalamu alaikum eh ina assalamu alaikum assalamu alaikum eh insha Allah ba za mu shiga wuta ba ba za mu shiga wuta ba insha Allah ba za mu shiga wuta ba eh ba za mu shiga wuta ba eh Allah yace jannatu adanin gidajen aljanna ne na zama yadkhulunaha da yan aljanna za su shige ta yuhallawna fiha da'a musu kwalliya a cikin gidan aljannan min asawira na warewari mundaye min zahabin na zinari wa lu'ulu'a da kuma lu'ulu warewari a duniya ne structure kan ba zai ba da adon ya yi kyau da warware ba amma wankan gidan aljanna da warware ake yi eh eh malam eh zinare lu'lu'u eh eh insha Allah eh insha Allah wannan bakin cikin shedan yake yi eh bai so ya ganka a cikin wannan liyafar bai so ya ganka a cikin wannan walwalar shi yasa sai ya je ya ta tuna maka waɗansu abubuwa da za su bata maka lahirarka wani fa bala'in da yake cikin masturbation to dan masturbation me me ya more a duniya kai kadai ka dinga azabtar da kanka kuma karshe ka je ka shiga wuta akai me ka samu me ka ribata kaga masifa ce kawai irin ta shedan masifa ce irin ta shedan haƙuri za ka yi ita aljanna ka lura wurare da yawa Allah sai ce bi ma sabar saboda haƙurin da kuka yi haƙurin da kuka yi duk abubuwan nan da kake gani haƙuri ne ƙasan wani ya ga usta sai ya ɗauka bai waye ba ne a haƙuri ne kawai ba wani abin da ka sani da bai sani ba haka ne ba abin da ka sani da bai sani ba rashin arziki yana zuwa makaranta a koya ne akwai wani ashar da wani zai yi yanzu a ce kai kai ka ce sai ka je makaranta ka koyo jan baki na ka ce ka zo ka ja shi ka je makaranta haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne saboda haka akan lalacewa har ka dinga kallon wani bai waye ba kai makaranta ka je ka koya maka ba makaranta ka je ba to me me abun wani wani ba kauye a ciki da abin da ake zuwa a nemo certificate akai ne sai ka ce to shi bai je ya nemo ba jama'a mun fahimta to karka yadda sabon Allah ya burge ka shedan ne kawai yake tona maka rami kuma abin da yake so ya raba ka da wannan jin dadin Allah yace yuhallawna fiha za a yi musu ado a gidan aljanna min asawira daga mundaye warewari min zahabin na zinare wa lu'lu'a da kuma lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufansu a gidan aljanna Allah ya ce harir ne wa qalu yan aljanna da su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki eh ka san shi bakin ciki kudi baya tafiyar da shi yadda ka ga ranka ke baci haka ran shugaban kasa yake ɓaci haka ran gwamna yake ɓaci haka ran babban alhajin garinku yake ɓaci kudinsa bai isa ya sa kan ransa ya ɓaci ba Eh. Eh. zai fi ka gina gida mai kyau zai fi ka shiga mota mai kyau zai fi ka cin abinci mai kyau to shiga mota mai kyau yana hana a yi kuka ne cin nama yana hana a yi kuka ne baya hanawa eh alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki ga barin mu inna rabbana lagafurun shakur lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne mai godiya alladhi ahallana daral muqama wanda ya saukar da mu ya ba mu masauki a gidan dawwama min fadlihi daga falalarsa domin dama annabi ya ce tsaban bin Allahnka da aikinka bai sai baka aljanna ba ka kasa a nan kan sai dai a ma falala ka yi ɗa'a to yanzu tun da ka yi ɗa'a a maka tukwici da aljanna insha Allah eh insha Allah muna ciki Eh, can can can can eh insha Allah insha Allah eh alladhi ahallana daral muqama wanda ya saukar da mu a wannan gida na dawwama gidan zama min fallihi daga cikin falalarsa la ya masu na fiha nasabun ba wata wahala da za ta shafe mu a cikinta wala ya masu na fiha lugubin sannan babu wata watan gajiya a yi aiki a gaji babu a aljanna ba shi bane Allah ce ma masana min lugu Allah ce na halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida Allah ce kuma ba mu gaji ba to aljanna babu duk gajiya anan ne duk wani bakin ciki anan ne duk wani wahala anan ne mala in ka dace da aljanna wallahi ka rabu da duk wannan damuwan kuma shikenan la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugu Allah ce kuma gajiya ba za ta shafi in aljanna ba to Allah ya sa muna ciki shigan farko farko insha Allah Allah ya datar da mu sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin